أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna ƙara godiya wa Allah tabaraka wa ta'ala yau muna sha biyar ga watan Ramadana hijira dubu da ɗari hudu da arba'in da shida a wannan masallaci mai albarka na Shehu Muhammadu Kabir Batas kuma za mu ci gaba da karatunmu na kitabun shifa بتعريف قوت المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم زام تاشي آه قال الله تعالى تو to malam yace qala Allah ta'ala Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗi cikin alqur'ani mai girma wato dangane da cewa annabawa da mursalai waɗansu sun fi waɗansu da waɗansu abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake banci su waɗannan annabawa ko mursalai da shi amma a zatin annabta da manzanci duk abu ne guda ɗaya wannan babu fifiko a ita kalma ta nubuwa ɗin kenan ina fatan an gane ana samun fifiko ne ta abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala yake banci wannan annabi ko wannan mursali da wannan abin ta wannan abin ne yake zarci ‘yan uwansa annabawa ko mursalai saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma wato faɗinsa a nan yayanka ya ce wala ƙarifa ganna ko ba abin da biyi na alabari yawwa amma da farko Allah tabaraka wata'ala wato ya fara ne da wato kamar rantsuwa don ya ce wa rabbuka a alamu biman fi samawati wal ardi lallai ubangijinka shine masani ga duk abin da ke cikin samai da ƙasai Allah tabaraka wa ta'ala shine masani ga dukkan abin da ke cikin samai na halitta da abin da ke ƙasai kuma sannan sai ce kuma wala qad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd kuma haƙiƙa wallahi da haƙiƙa mun fifita shashin annabawa akan shashi kuma daga cikinsu wa'ataina dauda zabura mun baiwa annabi dauda littafi mai suna zabura to kaga ba shi littafi a wannan lokaci tun da ba shi kaɗai ba ne annabi akwai annabawa a zamaninsa da mursalai kuma ya ishe ka bayani dan sama annabi ne mursali kuma shine annabi Sulaiman to amma Allah tabaaraka wa ta'ala yace an bashi littafi mai suna Zabura kaga shi ma dan nasa da littafin zai aiki kenan sannan waɗansu annabawa da suke wannan lokaci duka suna amfani da Zabura ne kuma annabawan suna da yawa to kaga nan ba zatin annabta bane ya fi sauran annabawa na zamaninsa ya fi su ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi littafi na zabura da kuma waɗansu mu'ujizozi da ya ba shi musamman kamar yadda yake sarrafa ƙarfe da dutse yadda ya so domin shi annabi dauda alaihi salam in ya ɗauki ƙarfe wato yadda ka san kai ne da fura ko teba da ga yi za ka yi da ga dama da ita ko to haka yake da dutse ai da ainihin ƙarfe da hannunsa in ya kama ƙarfen zai ƙera duk abin da ya ga dama da wannan ƙarfen kuma sannan Allah ya ba shi murya wanda babu wani annabi bai muryarsa in ba shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba Allah ya bashi murya fiye da irin sharewan nan mai daɗi ka san akwai sharewa da ake busa ko bismar to Allah ya bashi irin wannan murya wanda idan yana karatu na zabura tsuntsaye da dabbobi sukan taru don jin karatunsa to kaga an bashi abubuwa da yawa kuma sannan sarki ne na zamaninsa kuma annabi ne mursali annabi Suleimani shi ma sarki ne shi kan ya mallaki duniya ma gaba ɗayanta kuma irin abin da shi annabi Suleimani ya gani a cikin irin wannan mulki domin ya roki Allah ya ce irin wannan mulki ya tsaya a kansa don ya san irin wahalar da ya sha ba wai ya roƙi mulki a kansa shi kaɗai ya tsaya kansa a'a ya roƙa ne don tausayi da annabawa saboda kaga duk halitta gaba ɗaya shi suke gani suke kawo masa ƙara har tururuwa to kaga ina za ka iya wannan aiki ba Allah ba to saboda haka ya ce wannan mulki ya Allah kar a ba wani irinsa ba yana faɗa ba ne wai don shi kaɗai a ba shi an fahimta ko? to saboda haka wannan aya tana nuna mana karara annabawa shashu su yafi shashi amma fifikon shine malam zai gaya mana a gaba insha Allah ta'ala sai ce al'aya ko wato har zuwa ka ambaci karshen ayar kenan wa qala Allah tabaaraka wa ta'ala ya sake nusar da mu akan maganan manzanni kaga nan ya magana kan annabawa ko dan ya ce nabiyina ko to wannan kuma sai ya ce tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd wadancan manzanni duka da suka shude har zuwa kan shugaba sallallahu alaihi wasallama shine ma'anar tilkar rusul wato cananka annabawa waɗancan annabawa tunda kaga ai annabin ƙarshe ma wanda daga shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga tsakaninsu da manzon Allah kusan aifi da shekara 500 ne waɗansu ma suna cewa ya kai shekara 600 to ala ayi halin dai tsakaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato shi annabi Isa alaihi salam fiye da shekara 500 saboda haka Allah ya ce tilkar rusul wadancan manzanni fabbalna ba abuhum ala ba'abin mun fifita shashi akan shashi wannan fa duka malam yana kawo mana cewa lalle annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama shi ya fi dukkan annabawa ta kowace fuska kuma banda maganar annabta da aka ce ita wannan ba fifiko a cikinta ta haka manzanci ma ba za ka ce annabuwa ne ai manzuwa ne ya fi manzuwa ne ba a wannan matsayi na risala ɗin sai a fifikon da Allah ta baraka wa ta'ala ya sa tsakaninsu da sai ya ce minhum man kallam Allah daga cikin manzannin nan akwai wanda matsayinsa yana magana da Allah ta baraka wa ta'ala warafa ababuhum darajati Allah tabaraka wa ta'ala ya daga darajoji na shashi sai ma abota tafsiri suka ce ai annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa aka yi magana kawai nan da sallallahu alaihi wasallama shi annabi Musa an bashi matsayi na zance da Allah kaga wannan fage ba wani annabi da yake kusa da shi a wannan abu darajoji kuma dukkan su gaba ɗaya abin da ake ce masa maratibu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sama da su wajen wannan abubuwa kuma sai Allah ya ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat muka baiwa Isa dan Maryam wato mu'jizozi kenan an ba shi mu'jizozi a fili a bayyane wanda kuma wanda suka yi zamani da shi sun gani mu kuma da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya karanta da mu al-Qur'ani mun ji duk wani abin da abu na mamaki ba abin da annabi isa bai yi ba ya dai ishe ka cewa yana raya mace ce ko kaga yi ƙurewar magani kenan a ce wanda ya mutu an ya an ta da shi kuma Allah ya ba shi waɗannan mu'jizozi na warkarwa da ta da mace ce saboda a zamaninsa aka ce ba abin da yake cin kasuwa kamar likitanci a wannan lokacin idan ka zan kwararren likita to kai ne abin nunawa kai za ka ci wannan kasuwa to sai Allah ya kawo shugaban masu magani gaba ɗaya shi na nabi iza idan aka haife ka ba ido ba gurbin idan ma ki sai ya maka sai ya ɗauki taɓo ya ɗan sa gurin kawai ya yi addu'ar da zai yi kawai sai ka ido haka nan kuturu wanda hannayen suka yanke in ya shafi gurin kawai shi kenan sai kai yatsu haka nan mai kumbura wanda bata yanke ko ina ba sai ta warke duk wani ciwo da kake da shi ko ka shanye irin shanye wannan in ya daga kai sha ba kai shikenan ka warke to wannan ma dan kai wani likita ya ce shi ma zai iya sai in ka mutu ma sai ta da kai kaga yan an kure magani kuma akwai wani a zamanin wanda a yakinin mutanen zamanin suka ce ya bashi kira dubu da mutuwa to an san kabarinsa babban mutum ne ana ma ɗaukansa daga cikin manya-manyan mutane da ake darajawa da suka ce ai ba za mu yarda ba sai ya tada wannan mutum annabi isa je ya ce masa ya tashi a cikin kabari kuma ya tashi to lokacin da ya mutu an ce ba bai furfura ba ana da wannan isa sai gashi kuma da ya tashin jikinsa gaba ɗaya gashinsa ya fari to sai aka tambaye shi ah ya kai zamaninka babu magana furfura kai kuma kai furfura sai ya ce ai da ya ji wannan kiran ne ya ɗauka tashin kiyama ne saboda haka firgitin da ya ne kawai sai furfura gaba ɗaya to kaga ai musifa ce kenan ko saboda haka annabi isa alaihi salam Allah ya bashi mu'jizozi wa ayyadnahu ko bi ruhil qudus kuma sannan muka karfafe shi da mala'ika jibrilu ya zama abokin tafiyarsa ne abokin mu'amalarsa ne shine mala'ika jibrilu dama shi mala'ika jibrilu wajen annabawa da ya fi zuwa wajen shi annabi isa ne alaihi salam sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kan kusan ma kullun suna tare amma daga cikin annabawa fa akwai wanda shi sau daya ita ba ganin mala'ika jibrilu wani ma bai taɓa ganinsa ba sai dai kawai ayi idan shi an farki kawai amma a fili haka bai san wannan matsayin ba to kaga shi ko shi ko sallallahu alaihi wasallama ya gan shi ba iyaka abokin sa ma dai kawai shine da wannan shine abinda malam yake ƙara nuna mana cewa lallai manzanni da annabawa shashi yana fi shashi saboda haka waɗancan hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana al'ummarsa cewa kada su fifita shi akan annabi Yunus dan mata to kaga ai malamai sun kasu kashi uku ne ko kuma duka kashi hudu ma ko duk sun ka mana ne bayanai daban-daban duk da haka waɗansu malamai suna ganin wato abinda za a ɗauka a ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana wannan abin ne saboda tsantsar tawazi'unsa da kuma kore girman kai daga wajen shi da kuma rashin shan san tuhura wannan shine yasa ya faɗi wannan maganganu to yace al'aya qala ba'du ahlul ilmi wani shayi wato wanda daga cikin mabuta ilimi malama kenan in kaji sun ce maka ahlul ilmi to dama na ce muku ayi magana ce guda biyu idan malaman malikiya ne suna nufin kawai malaman imamu na malik wato ya ne malaman madina ko kuma ahlul baiti wannan su wake nufi da ahlul ilmi kawai wata fadilu wannan fifiko da daraja da aka ce wani annabi ya fi wani annabi al-muradu lahum huna fi dunya abin nufi ga su waɗannan annabawa a nan cikin rayuwar duniya ba waɗannan abubuwa suke tabbata kafin aje lahira wa zalika bi salasati ahwalin hakan ku iya tabbata ne da halulluka guda uku kenan an takuna ayatuhu wa mu'jizatuhu abhara shine ya zamo cewa ayoyi da Allah ya bashi da mu'jizozi su ne mafi yarin jaye daga dukkan sauran annabawa ɗin kamar na annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama abinda Allah ya bashi na iya Qur'ani kawai ya fi na sauran annabawa gaba ɗaya domin su sauran annabawa kaga yi duk abinda aka baka na littafi kana tafiya littafin ne shi ma ya gama za a fara canja shi har ya zamo dai an birkita abubuwa da yawa a cikinsa ƙarshe dole littafin ne zai wayi gari babu shi yanzu ko da a taura da linjila da ake cewa su ne bible ai kaga akwai abubuwa da yawa da su malaman suke faɗi cewa an jirkita abin tun ma kafin bayyana annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama an jirkita abubuwa da yawa kuma ya ishe kama tabbatar da sai da shugaba sallallahu alaihi wasallama shi kansa ya faɗa cewa an cancanta abubuwa kuma dama Allah tabaraka wa ta'ala bai alƙawari kiyaye kowane littafi ba sai alƙur'ani ko ya ce mu ne muka saukar da shi mu ne kuma za mu kiyaye shi kaga wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya tabbatar da cewa ƙur'ani ba zai canji ba ba mai canja shi to saboda haka zai zamo cewa shi wannan annabi ayoyi da Allah ya bashi da mu'jizoji su ne gagaraba dauke na abinda ba za ka iya ba annabin yayi wannan shi yake sa waɗansu kafirai dole su haƙura akan mu'jiza ko kuma dai tunda shakawa ta riga ta yabe su ba da za su iya ba za da su addinin ba amma dai sun san wannan abin ya wuce tsafi yanzu ko da zamanin annabi salihu alaihi salam kaga abin da ya nuna musu a mutanen zamaninsa ko suka nema kaga wato yar qur'a kai fa a ce ba za mu imani da kai ba sai wannan dutsi da muke hawa kansa muke komai sai ya tsage in ya tsage kuma taguwa ta fito daga cikin dutsen taguwar kuma tsawonta ya zamo ɗani kaza ne faɗinta ma kaza sannan kuma in kai haka sai mu yadda to sai wani daga cikin ce a'a bayan haka ma kuma da ɗanta kai bayan fa taguwar ta fito kuma ya zamo da ɗa in suka fito to wannan za mu imani da kai mun san in dai kai ba annabi bane ba yadda za a yi wannan dutsen shekara dubbai yana nan a kama a nan gurin da gaya ubangijinka cewa ya fita daguwa in dai Allah ya fita daguwa nan wala zai imani yace an amfa daguwa ce fa ta Allah karfa ba ku ita kuma ku zalunci duka ce a ai ba zai yi ba yace to amma ba akwai sharadi in ta huto za ku zamo cewa gunda kuke zuwa ɗiban ruwa rana ɗaya ta ku ne rana ɗaya kuma tata za ta hanyar ruwan gaba ɗaya ko kuma ku ɗebi ruwan ku ku ajiye a bar ta kwana ɗaya ta sha ruwa kuma ku ringa tatsan nonanta ita ɗaya ce fa amma garin kaf za a yi layi ana tatsan wannan nonon to daga cikinsu aka shirya shaƙiyai a ciki suka yi mitin cewa tsoho ba za su yarda ba ba ku dalili ha kawai ba za su yarda ba ya za a ce kullum taguwa ita ɗaya da sha ruwa sannan mu sha a suka ce ah ai abin da za ku yi kawai a kashe ta kawai ki zai bi in annabin ne ma ƙara ganewa ta ga sanadiyar wannan kisa kuwa Allah ya halakar da su ita ma kisa ce mai yawa to kaga duk wannan ai abu ne gagara ba na mutane haka nan shugaba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai kaga da aka ta neman abubuwa wanda suke ganin sai wannan abun ya yi su imani sai wani sarki yake to shi abin da za a yi in ana so yi imani sai dai yanzu nan dare yayi kaji hauka tsakiyar rana ba in dare ya yi wata ya huto cikakke ba wai haka rabi ba a cikakkensa zannan ya tsaya a tsakiyar kanka ya kalma shahada kaji wata ba zannan ya rabe gida biyu ya tashi ɗaya ya gabar ɗaya ya yamma su dawo ya zama ɗan kankani kuma ya shiga rigarka ya fita ta harin riga ta nan sannan ya ƙara zama waƙatu sannan ya miƙe sama kuma ya koma in kai haka yace na rana da Allah kai annabi ne kawai mun rantsa da ubangijin kawa yace in ne za ku dace a zani za mu yadda kenan ya gaya Allah kawai hakan kuma iyu amma sa Abu Jahl da yake zuwa sai da mu suka ce kai wannan abi kai ne baka san shi ba ai wannan kadan kenan yace ai shi dai gaskiya ya yadda yi wannan rikin kenan kuma annabi yace masa kuma zan baka labari ai yace ko ka ban labarin gidana yace kana da wata ƴa da kake mata tsasanta amma miskini yace ba ta iya komai to yanzu ka koma zaka samu tawarki to kaga wannan sarki ko duniya gaba ita ki imani ma ita imani yadda kuma ya samu hakan da ya koma ya koma garinsa ya ga haka to shine ya ɗebo kayayyaki na alfarma na sarakuna akan raƙuma aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to amma duk da haka ba su yi imani ba yakan yayi imani to iya daga cikin sarakuna wanda suka ringa kawo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadiya daban-daban haka banda na Habasha akwai sarakuna ba wanda wani shi ba ma musulunci yayi ba kawai kirkin manzon Allah ya gani da kuma ya kamata a taimaka wannan malami tunda su ku sai malami ne kawai haka suka ringa yi kuma duk da haka ba da yake ka san shugaba sallallahu alaihi wa sallama shi ba kwana ke da kuɗi ba ko biliyan nawa kawo sai sun kare kuma zai iya yiwa ka zo da safe ba kawo komai ko da Allah ka dan tsaya jira ko tunda shi bai taba ce maka tafi ba ka zo nema sai dai ya ce maka dan jira ko za a samu wani lokaci kuma kawo dukiyar yawan da tafi karfin amma kirga sai dai a zuba su akan boji kura kawai katuwa kuma duk gwalagwalai ne fa da ya kutu sauran kuma sai a yi tarabawa a yi tarabawa sai ya kare ba za a shiga ba da komai gida ba to irin wannan abin ne ya yi su Aisha Allah kara musu yadda suka gari suka ce to ya rasulullahi bayan da za a yi matan sarakuna suna ado da gwalagwalai muka bar maka ta san mata da san ado inda suna ganin kudi ya zuwa ba kai bakin ji ko kuwa ta ko ina suka ce lalle ko ma bai wannan ba zai musu addu'a su ringa shiga da banyan sun mata ko yi ala jiri kenan in kun zaɓi duniya to sallallahu ta'ala alaihi sallama ya sallame ku kenan to da yake sun san abin ba na wasa ba ne sai suka zaɓi lahira da annabi sallallahu alaihi wasallam amma zo da haka din baka ka dauka wai ba su da abubuwa suna da shi Aisha radiyallahu ta'ala anha lokacin da aka tafi wannan yaki ba akwai wani abu a wuyanta ba wani abun sawa ko in ka ji kudin sa ba karamin kudi bane tunda ai ya tsinke ne ta je zaka yawa ya tsinke ta je neman kayan ta haka ta koma gurin to shikenan sai aka dauka tana cikin irin wannan kaima din na kan rakumi aka dauka aka tafi aka barta to ai wannan abin kaga kuɗi ne mai yawan gaske ba wai na wasa ba su kuma sahabbai da suka daga kai ma suka ji kawai ba nauyi sosai sun dauka dai kan tana ciki to ita kuma saboda ilimi da cikar hankali ta ce ai duk gunda aka je dai nan za a dawo in na tafi wal Allah mai sabani da su amma aka je aka duba bana nan kaga nan za a dawo dole ita zaman ta koyi a gurin shi kuma safwanu shi kuma iya can baya shi kuma irin jarumi ne dawo shi ne a bayan yaƙi duk abin da aka yi na yaƙe-yaƙe to shi yana baya saboda wala Allah ko za a samu wani ya jefa da wani abinsa shi da mara kuma guda biyu ne ko wannan yana bi tsakaninku da shi sai ya ce kamar daga nan milamule ne haka yana tafiya ka hansa a hankali to ya iso gurin kuma sai ga duhun mutum a sha isha ne ya ɗauka ko daga cikin sahabbai ne wajen faɗo ko yi makara ko wani abu da ya je ya ganta ko sai ya gane Aisha ne kuma da mun shi ya santa sai ya tarji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga wannan kalma aka ce bai ƙara komai ba sai ya dauko raƙumin sa ɗayan ya kwantar da shi ta hagu suka tafi iyaja to suka taho bayan an tsaya kuma an ga Aisha ba ta nan ana shawarin a koma sai kuma gashi ga ita akan raƙumi ko to ai kaga nan ai nan munafike sun yi tsaya ko suka ta faɗan dai abubuwa wanda babu daɗi aka ce yayi tunda wannan ne ya ɗauko ta dama kaza ne shi ma aka ta tsiya sai da Allah ya faɗo da aya tara ɗin nan akan ta aka wanke ta duk da haka bai yi munafiki bai yadda ba shi Allah ma yana ganin kaman ko ko banga yi mata ko yawwa haka ke gani mana tunda Qur'ani ya saba kan baka gaza ba ai kaga kana daukar Allah ma gamin goya wata lauya ne akan ta to kuma wannan abu haka ke ta intishari har yanzu sai dai Allah ya kiyaye to sai yace menene au takuna ummatuhu azka wa aksara ko dai ya zama al'ummar sa ta zama mafi tsarkaka mafi kuma yawa shi ma wannan fifiko ne kaga kaman al'ummar manzon sallallahu alaihi wasallam ai ta kuwa tsarki ba wata al'umma da aka irinta a cikinta ne fa aka samu waɗannan waliyai masu ɗariƙan nan guda ɗari kudu abu a cikinta ne fa sahabatu ko sahabbai a cikinta ne ga ahlul baiti a cikinta ne aka samu saddiƙai zuwa yi ko manya-manyan bayan Allah da alarmomi ma ko da zuwa duk gasu nan burjik hafizan qur'ani masu fi miliyana kai ka samu al'umma kamar wannan wanda duk annabawa banda su ne suke hadice littafin su kawai amma duk wani mutum bai sai hadice littafin ba aka yi ta kaman attaura inda an ce laftura kuma ne ma kaga in ba shi annabi Musa din ba wai haddace saboda haka ne da annabi Musa ya haddace ta suka ce ai shi ma dan Allah ne ko Allah kawai wa zai haddace zabura in ba annabin da in ba shi annabi Musa din ba shi ma suna kalmi haddace gaba ɗaya ba amma shi Uzairu da aka ce ta bata shi ya kawo ta da ka ya rubuta musu aka ce wannan sai Allah da kansa ko dan Allah suka ce to kai ma faɗan Allah ne uzuri kawai to kaga yi abu ya ɓaci saboda fa girmamawa ne suka ce dan Allah ne aw yakuna fi zati ku afdala wa azhara afdalu ko kuma shi annabin ya zamo cikin zatin kan kansa kenan lokaci ko to shi kenan sai mu kwana yi sai mu dauka amma kuma da na dauka zamu kai masallin nan luliki a shi akwai sauran a yanzu ai ba zai wannan ba sai dai kawai da yake minti biyu mun dama da shehu ibrahim kawai hadin da Allah ta'ala anu kawai minti da yamma ne shehu ibrahim ai maimaitawa ne kawai mutane su ƙara hankali su bar damuwa da zantukan mutane na balla ko ba haka ba shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu muna faɗa muna ƙara faɗi wani irin waliyi ne babu kamar sa in kuma kana da shi zai ka kawo mana kaga shi abin ai ba na musu bane a kawo mana wanda yi bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar shi Ibrahim kauna ko mai kitabu shi wannan bai bayani da wallahi ko ba haka ba kuma a gaya mana wani malami da ya fasara Qur'ani wanda ina ce da kowane zamani tafsirin sa daga nan tashin alkiyama ba za ka samu tafsiri wanda ya dace da zamanin da kake ba irin sa kasan kuma malami da ya rubuce rubuce wanda suke wanda duk duk rigimar larabawa da bincikensu da karambaninsu na gyara sun ƙara ka sun kasa kama gyara kan su ce Ibrahim Kaula in wani bakin in wani bakin mutum ya faɗa maka kai mahaukaci ne haka yawa ya rasa abin da zai yi ne ai ka san akan samu wadansu su ce wasu na da gyara a cikin diwani ai ka san ƙarya suke kawai kamar mai cewa iya da gyara ne fa cikin Qur'ani kaga ai ƙarya ke shi ma saboda haka shi Ibrahim Kaula radiyallahu ta'ala anhu duk baitin da i gurin malamai wannan baiti a jin zama a gani ne a kiyashi kuma a gane shi saboda haka Allah ƙara mana sai shi Ibrahim kawala albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ka sada mu da su dan alfarmar shugaba sallallahu alaihi wa sallama akwai wani malami da yace an yi magana akan salatul fati iya can gaba da ce lalle ya kamata mu magana akai wai wani malami yayi wa'azi a Geredo ko ya kushe mata ne ah kike to me kushewa salatul fati kai ma kaji ban shi sa kuma dole su sa in ba za ba sai ban kuɗi na kuka awwa kaga mai kushewa za su fati mu a gurin mai kafiri ne kai ko ai ba wata amsa kawai in ka kushe mata ko ka zage ta ai manzo Allah ta zaga da Allah to kuma wanda zage Allah da manzo Allah kuma kai ma bayani a kansa wanda in ka bane kawai ربنا تقبل منا انك انت السميع ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله bai tambayar ka